الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم Allah ya sake dawowa da mu watan Ramadana muna roƙon Allah Allah ya samu yi azumi lafiya mu yi sallah lafiya Allah ya sa azumin da za mu yi karfafe ne da sallolinmu kuma ina amfani da wannan dama nake kiran ƴan uwana ƴan Najeriya ai ta roƙon Allah Allah ya kiyaye mana kasar mu dukkan fitinu Allah ya sa mu zauna lafiya ina kiran yan uwana musulmi yan Najeriya ko ina da ko ina a haɗa kai akan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zauna lafiya mu musulmi mu ne masu addinin zaman lafiya ina kira tare da makwabtan waɗanda ba musulmi ba kiristoci masu addinin tausayi abun kunya ne mai addinin zaman lafiya ya faɗa da mai addinin tausayi mai addinin zaman lafiya dai zai zauna da kowa lafiya balle mai tausayi mai addinin tausayi ko zai zauna lafiya da kowa ma balle mai addinin zaman lafiya a wannan ina kiran yan uwana na Najeriya mu zauna lafiya mu yi ta addu'a Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a rika yin hasbunallah wa ni'mal wakil Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a maganar zaman lafiya da haɗin kai za ta jawo ni yin magana akan wani bawan Allah wanda ya rasu kwanan nan wanda ya dinga neman a zauna lafiya din wato ina da jan mutane kaɗan daga cikin abokai masu izala yana daga cikinsu shi bawa mai shinkafa domin ya ce a gaya wa dukkan kowa da kowa duk mai faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a bi shi sallah yace bincikensa ya kai masa duk mai faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a bi shi sallah to saboda haka ya ɗauko hanyar haɗin kai da gyaran lafiya da gyaran zaman lafiya ƙasa ga shi kwanansa ya ƙare Allah ji kansa muna fatan dukkan ƴan uwa musulmi su yarda da irin wannan yarda da ya cewa duk wanda ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a yadda da musuluncinsa don Allah ya riga ya yadda da musuluncin mai faɗin la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abun mamaki ne ma ai wa Allah kazafi bayan Allah ya ce innamal mushrikuna najasun mushrikai fa najasa ne bayan ya faɗi la yamassu illa al-mudahharun alqur'ani sawa mai tabawa sai tsarkakakke sannan Allah a ce ya dauki qur'ani sa dinnan ya jefa cikin najasa mushriki wannan abun mamaki ne in an jefi Allah da wannan irin kazafi ko liman ba zai jefa Qur'ani cikin najasa ba balle Allah Allah ce Qur'ani la yamassu illa al-mudahharuna ya ce innamal mushrikun najasun ta yaya za a ga mutum wanda ya haddace al-Qur'ani ko musulmi ya kira shi najasa ya jefi Allah da kazafi kenan Allah ya jefa Qur'ani cikin najasa da Allah ina fata mutane su gane abubuwa da suka wuce a jefar da su a haɗa kai a zauna lafiya duk wanda ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadda musulmi ne in yana yin wani abu da baka sani ba kai ma kana yin wani abu a hana kai dai a zauna lafiya a daina fitina sannan ina kiran yan uwa abokan zama su kuma a zauna lafiya kamar yadda na faɗi da farko mai addinin tausayi bai kamata ya faɗa da wani ba ma balle mai addinin zaman lafiya mai addinin zaman lafiya musulmi kenan bai kamata ya faɗa da kowa ma balle mai addinin tausayi Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ce mana kasar mu Allah ya ji kan marigayen mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallama bismillahir rahmanir rahim المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا Ubangiji yana cewa gaskiya ne dukiya da ‘ya'ya su ne kayan adon duniya almalu wal banuna zinatul hayatid duniya wal baqiyatu salihatu amma ayyuka na kirki masu wanzuwa na har abada bayan mai yinsu ya mutu su suka fi samun lada su suka fi zamuwa abin kauna don farkon surar can an ce inna ja'alna ma ala lardi zinatan laha linabla wa yu'atun amala da aka yi karatu aka iso wajen zikiri inda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada kansa da su masu zikiri yace wala tudi madaffal managhfalna qalbahu an zikrina wattaba hawihu wattaba hawihu saboda haka ne a nan ya ce lallai ne dukiya da ‘ya'ya ka suka fi samun lada su suka fi zamuwa abin kauna don farkon surar can an ce inna ji Allah ma ala lardizi linabla mai mu'asun amala da aka yi karatu aka iso wajen zikiri inda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada kansa da su masu zikiri yace wala tudi madaffal managhfalna qalbahu an zikrina wattaba hawehu wattaba hawehu saboda haka ne a nan ya ce lallai ne dukiya da ‘ya'ya kayan adon duniya ne amma hankalin mutum kada ya da dukiya ko da ‘ya'ya ya rika alfahari da dukiya ya rika alfahari da ‘ya'ya yana cewa ana aksar min kamalan wa azu na fara ya dinga kirayi wa kansa na fi ku dukiya na fi ku ‘ya'ya to kai kai wa kanka ‘ya'ya ko kai wa kanka kai wa kanka dukiya ka dogara da Allah mana ka gode wa Allah da ya maka ni'ima albaqiyatu salihatu ayyuka na gargari albaqiyatu salihatu akwai suna akwai sifa sunan albaqiyatu salihatu duk ayyuka na gargari da farillai da nafila da wanda ake yin su da jiki kamar su azumi da sallah kamar wanda ake yin su da dukiya kamar kamar yawan zuwa haji kamar yin sadaka kamar taimako to duk waɗannan wanda za su wanzu bayan mutum ya mutu balle ma abubuwan da manzon Allah ya lissafa idza mata ibnu adama in qata amaluhu dan adam in ya mutu aikin sa ya yanke sai ya faɗi wasu abubuwa daban a wani hadisi ya kirga guda uku wani hadisi ko sai ya kirga sau guda takwas duk dai ma'anan su ɗaya ne sai dai wanda ya koyar da ilimin addini ko ya gina masallaci ko ya bada wani sadaka mai gudana sadakatun jariya ko kuma ya tona rijiya ko ya ja famfo ko ya dasa dibinai ko ya dasa gidace ko ya bar ɗa nagari wanda yake yana masa addu'a kuma koko ya ya gane da littattafan addini yayi sadaka da su da irin su da manzon Allah ya lissafa wannan su ne albaqiyatu salihatu isman akwai albaqiyatu salihatu sifatan manzon Allah ya koya wa Abbas waɗansu zikirori ya ce babana zan koya maka abin da zai amfane ka ya faɗi abubuwa har guda goma ya ce baba idan za sallah zan koya maka raka guda hudu in ka karanta fatiha ka dora sura ka ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sau goma sha biyar a tsaye in ka kama gwiwa kai goma in ka dago kai goma in ka sujida kai goma in ka dawo ka zauna kai goma in ka zaka sujida kai goma haka za ka yi sallar ka raka'a hudu baba in kai wannan sallah Allah zai maka gafaranka na zunubinka na bayyananne da boyayye da babba da karemi da wanda kai kuskure da har wanda kai da ganganci duk Allah zai yafe maka to ne ita ce sunan ba sifan bakiyatu salihatu kenan suna ko duk aikin da za ka yi shi bayan ka mutu ya amfane ka ina daga cikin albakiyatu salihatu wato kishiyar alfaniyatul fasidatu kenan kishiyar alfaniyatul alfaniyatul fasidatu ayyuka na banza ina da dukiya na fi kowa dukiya ina da ƴaƴa na fi kowa ƴaƴa ina da farin jini ina da jama'a har yaushe duk wannan alfaniyatul fasidatun ne albaqiyatu salihatu aikin da zai amfane ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi da hankali mutumin da duk aikin da zai yi babu wanda zai amfane shi bayan mutuwa to wannan mutum ba shi da hankali sai dai kana yin aikin da zai amfane ka kamun ka mutu kana yin aikin da zai amfane ka bayan ka mutu kai ke da hankali to ita dukiya uh, ubangiji tabaraka wata'ala ya riga ya yi ta ya kawo ta duniya ya bai wa annabawa ya bai wa sahabbai don kada a ce don kada a ce dukiya ba kyau in an bace annabi Ibrahim kullum zaka ji an ce ya yanka wa baki bujimi ai ka san ko wanda yake yanka wa baki kaji ba matalauci bane balle mai yanka wa baki bujimi kullum an ambata ka ji bijilin samin bijilin hanis bijilin samin wa qarrabahu ilayhi to saboda haka annabi shabi da dukiya annabi sulaiman yana da mulki ga sunan duk dai ayoyi ne wanda ba shi da shi kuma annabi isa har ya har aka dauke shi daga wannan duniya shekararsa talatin da uku ba shi da ko ɗakin da zai kwana saboda ba shi da kuɗi amma duk da haka yana kirari wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu har ya har aka ɗauke shi daga wannan duniya shekararsa talatin da uku ba shi da ko ɗakin da zai kwana saboda ba shi da kuɗi amma duk da haka yana kirari wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah yayi mutum mai albarka duk inda nake duk wannan ayoyi ne na Allah manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallama wani sa'i akwai wani sa'i babu wani sa'i akwai wani sa'i babu haka har ya gama rayuwarsa don ya buga mutane misali ma kusan zai bar duniya ya ɗauki bashi wajen ba yahude ba a biya ba sai bayan rayuwarsa wannan ya buga mana misalai har guda uku kenan na farko ashe kafiri in ana zaune da shi lafiya abokin zama ne ba abokin faɗa ba ne ko da ba yahudi ne ka annabi ya dauki bashi abubakar yana da kudi abdurrahman yana da kudi sahabban yana da kudi amma duk da haka ya dauki bashi wajen bayahude ba biya ba sai bayansa ya buga wani misali shi kafiri ana zaman lafiya da shi in bai daga gabar addini ba na da yake nan na biyu ashe daukan bashi ba wani na kasa ba ba na kasa bane tunda shugaban talikai ma har ya dauki bashi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma duk da ya buga mana misalai irin waɗannan don mu san kuma cewa mutum ya wayi gari ba da abinci a gidansa babun babun gori ba ne tunda annabi gashi sai da ya dauko bashi aka samu abinci a gida sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci kuma in ya buga ado sai an sai da raƙumi goma sha tara kamun a biya kayan ado sallallahu alaihi wa sallama to duk da shi kowanne shi abun buga misali a cikin dukkan abubuwa arbaqiyatu salihatu su ne suka fi domin kar mutane su ce ado ba shi da kyau ko yin gida mai kyau ba shi da kyau a'a kul man harrama zinata allahi allati akhraja lil ibadi wat tayyibati min ar-rizqi kul lil ladzina amanu bi ayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-qamara wa hajarnahum falam ghadir minhum ahada wa yawma nusayyiru al-jibala وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا كان أبايا أنكر أنت واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إذا أنزلناه من السماء هرزوا فأصبح هشيما تذروه الرياح wato misalin duniya kamar dai ruwa in ya sako ƙasa tana busasshiya ya wurba komai a kanta sai tsaye za ta zama muhdarra duk ta dauki kore shar abin yana tafiya ya tafiya har ya nuna har ya tsufa har ya karye kakkare har ya zama yayi har iska ta dauka kada ta koma babu kamar da itace ya mutu ganyaye su mutu komi ya kare to haka duniya take ta masu larabawa lokacin da ba addini suna ce wata rana komi zai kare a duniya ba sauran komi daga Allah sai duwatsu domin su taba ganin duwatsu sun kone ba ko sun tsufa sun faɗi ba amma itatuwa suna faɗuwa suna konewa wata a duniyar nan zaka tada komai babu sai Allah sai duwatsu to sai Allah ce a'a ai duwatsun ma akwai ranar da zan tafiyar da su wa yawmun sayyirul jibala wa taral zabaridatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada ai kamar yadda ciyayi suke bushewa iska ta dauke kasa ta dawo kaman bara itatuwa su bushe kaga fili da ka san wannan wurin akwai itatuwa ka zo kaga babu kasa ta zama ba komi a kanta to ai duwatsun ma akwai wata rana za a ɗauke su kaga suna tafiya kamar yadda gizagizai suke tafiya za a tafiyar da su a girgiza kasar la ta rafiya iwajen wani amta ka duba haka duk duniya ba itace ba duwatsu ba kwari ba gangare ba tudu an girgiza komi ya zama daidai ta fito ta jahur wata larda barizatan wa sharnahum sai mu tada mutane wa lam nughadir minhum ahadan ba za mu bar ko ɗaya ba a cikin wanda za a mance da shi kowa za a fito da shi tun daga adam da zamaninsa ɗansa da ya fara da ya fara mutuwan nan har zuwa ɗan adam na ƙarshen mutuwa duk za mu fito da su duka baki ɗaya ba za mu mance ko guda ɗaya ba wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada idan lokaci yayi ubangiji tabaraka wata'ala zai sa israfil ya busa kaho in ya busa kaho din nan to kowa da kowa wanda ya saura sai a mutu gaba daya amma lokacin ana saye da sayarwa ne ana da shi ana komai da albarka albarka mai dashe mai dashe yana da shansa da an busa duk sai a mutu gaba daya busawa ta farko kenan da an busa an mutu gaba daya sai dai waɗanda Allah ya toge din fasa'ika man fis samawati man fil ardi illa man sha Allah summa nufikha fi ukhra sannan bayan wannan busa sai a an mutu duk gaba ke daya har mala'iku har hamalatul arshi har kowa da kowa har shi Isra'ilu ma ya mutu to sai a sako ruwa ruwa ai ta yin ruwa ai ta yin ruwa ruwan nan sai ya zama kamar shine wanda zai zama kamar ruwan maniyin da ake gina dan adam da shi sai waɗannan mutane dukkan baki da sai jikin su ya sha ruwa idan ya sha ruwa sai ya ginu ya zama kamar mutum yadda Allah yake so duk jikuna sai ya zama mutane sun zama mutane suna jiran rayuka kenan to sai a sa israfilu a tashe shi daga mutuwa daga cikin wanda za a fara tayarwa bayan an tada ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai a ce ya busa kaho na biyu da ya busa din nan dama rayuka duk za a tara su a sa su a bakin kahon da ya busa sai su watsu kowace rai sai ta nemi jikinta duk sai a rayu to shine tashi wa sharnahum din kenan mun tashe su baram nughadir minhum adam ba za mu rage kowa ba وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا
وترى باردة وأجرناهم ولم نغادر منهم أحدا وأريضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موئدا idan mun tashe su in ji Allah sai a kawo su kamar yadda ka san ana nunin dawaki a gaban masu iko suna zaune waɗannan su zo su yi kilisa su wuce waɗannan su zo su yi su wuce ko kuwa yadda ake sojoji su tashi fareti to haka za mu tada mutane mu musu sahu biyar sahu biyar sahun da yake kusa da Allah shine sahun annabawa sahu na biyu shine sahun waliyai sahu na uku shine sahun muminai sahu na hudu shine sahun munafukai sahu na biyar shine sahun kafirai to ko waɗanne fa hawa hawa ne su wannan masu haske da masu duhu su dai annabawa gabaki da haske ne gaba ɗaya musamman ma annabi sallallahu alaihi wasallam kad ja'akum min Allah nurun fa kitabun mubin shi haske ne kawai gaba da zalla to sauran annaba kowa sai da bi haske na annabi innan gurgudan rabansa dukkan su ma sai su zama haske sannan muminai wato siddiqai waliyai kenan sai su da bi haske daga cikin wayannan annabawa sannan muminai kuma nuru mai sai bayna aidihim bi aymani gaban su haske bayan su haske kudu haske arewa haske jikin kuma ga yadda yake su kuma munafukai in sun duba inda mumina suke sai a dauki haske in sun duba inda kafirai suke sai su sai su dauki baki wato wadabna bayan bisurin tanan haske tanan baki kamar ragon uda shi munafiki ma kamar ragon uda lokacin da shi ragon uda rabin safari ne rabin sa baki idan wurin bakin nan ka sa farin kyalle ka rufe sai ya zama farin rago wai zalaku ladina amanu qalu amanna in ka zama bakin kyalle ka rufe inda yake da farin sai zama bakin rago wai za wai za karbi rashi adinim qalu inna ma'akum inna ma'ana ustazi to kasa da su kuma sai a sa bakake guda uku bakake masu saukin baki suna alal kitabi muna auren su muna cin yankan su saboda muna da zumuntar yadda da tashin kiyama yadda da Allah da yadda da annabawa da yadda da malaika muna da inda muka rabu mu mun yi imani da dukkan annabawa wani su kuma su kuma wasu annabawa ba su yadda da su ba daga su kuma sai masu tsafi daga su kuma sai waɗanda suke a wanda musamman akwai Allah ba Allah yadda Allah ya shigar da annabawa da mala'iku cikin sifofinsa in an yi imani da shi sai an hada masa da su su ko waɗancan kafirai a maddawa maddiyawa wanda suka ce neca ce take yin abubuwa wato akidar Rasha da China kenan su kuma an bude halittar ne aka zuba su a ciki ba san koyi ba sai halitta to su kuma haka suke ah, to sai a tara da mutane a yi musahu biyar ɗin kamar yadda aka faɗi wa amnu qadi minhum ahadan wa uridu ala rabbika saffa sai a nuna su a gaban Allah a yi sahu a yi sahu sahu biyar kamar yadda aka faɗi sahun nan na annabawa da sahun nan na waliyai da sahun nan na muminai da sahun munafukai da sahun kafirai Allah sai ce laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra ai gashi kun dawo mini kamar yadda na halicce ku da farko da kun ce ba zan tashe ku ba ina magana da kafirai kenan da kun ce ba zan tashe ku ba wannan irin alkawarin tashin kiyama to gashi an yi tashin kiyamar lagar jitumuna kama khalaqnakum awwala marra wato ubangiji yakan faɗi wannan wato muta kuna furade kama khalaqnakum awwala marra suratul al'ami kenan wannan dawowar mutuwa furada nan ba furada ba ne jitumuna ne gaba daya a can suratul al'ami wato lokacin da mutum zai mutu ran da ya mutu ce gashi ka dawo mini ai kai kadai kamar yadda uwarka ta haifu kai kadai furada an kai sai kai kadai ba ku tagwaye bane za ka shiga kabari kuma kai kadai wato jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra kenan al-khalqu fil banni a can wannan kuma tun alamu zarri an ɗebo mu muna sababbu ba uwa ba uwa ba kaka gaba ɗaya muna gaban Allah can ma sun biyar din ne kamar wannan amma bambancin su can babu jiki ba uwa ba uba nan ku akwai jikuna akwai uwa akwai uba to lokacin da muka ɗauki alkawari na alamu zarri can ma sahu biyar din ne kamar wannan da annabawa da waliyai sahu biyu kenan da muminai da munafukai da kafirai to wanda yake da hasken annabi kamar maganeto ne tun daga wancan ƙaramu zarri an fesa marasa maganeto idan ya zo duniya in annabawa sun yi kira ko malamai sun yi kira zai amsa amma in ba wannan maganeto saboda nisan nan ga hijabi har guda uku tsakaninsa da, da annabawa to saboda haka ba maganeto kenan to ko an yi kira ba zai ji ba shi duniya kawai rabbana atina fid dunya wa ma nughayyiru min khalaq to su ne yanzu Allah ce to kamar yadda na kawo ku alamu zarri gashin zuwa na sake dawowa da ku gaba daya wancan yadda na kawo ka daga cikin uwarka kai kadai na mai da kai kabari ka dawo mai kai kadai jitu muna furade kamar kare na kowa da barra nan kuma kamar yadda na kawo ku alamu zarri jama'a yanzu kuma na dawo da ku kuna jama'a daga jitu muna kamar kare na kowa da bar bal za'amtumu allan najal lakum mawida ai ma da kuna ƙaryan cewa wannan irin alkawari ya tashin kiyama har abada ba zai yiwu ba yaushe za a tada mutane yaushe za a mutane ai zamin nawa kunna turaban ai na da makusu na halka jarida ai zamin nawa kunna izaman duk suna cewa yanzu mutum ya zama kashi ya zama kaza yaushe zai dawo to gashi dai kun dawo
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا to bayan an tada mutane an zo an nuna su gaban Allah ba wai bai san su bane a kamar yadda ake faraji yadda na faɗi da farko ko kuma yadda dawaki suke wucewa a gaban mai iko yana kallo haka za a nuna su idan akwai abin kunya kuwa fa yaqulu shahadu haula illazina kadzabu ala rabbihim a ce ga wanda suka karyata Allah ga wanda suka karyata annabawa ko wanne ana nuna shi da waɗannan ana nuna su da halayensu wa wuzi alkitabu shikenan an kawo littattafai na shari'a bayan an tsaya an yi shekara dubu hamsin fi yawmin kana miqdaru hamsin alfa sana an damu sannan malamai su ji ya kamata a nemi yadda za a yi a tafi neman ceto a je wajen annabi adam ya faɗi abin da ya faɗa wajen annabi nuhu wajen annabi ibrahim wajen annabi musa wajen annabi isa ta kai ku zarce wajen annabi musa sallallahu alaihi wasallam in an zo wajen annabi magana ta kare shikenan da yayi sujjada can shikenan to abin da ke so faɗi za a yi maka yace ummati ummati to shikenan daga nan sai a kawo littattafan kenan za a yi za a yi za a yi hisabi wa wutar kitab da an kawo littattafan an ajiye fatalar mujrimi na mushfiki na mimma fi a lokacin almujrimin miyagu suna jin tsoron abin da yake cikin littattafan don za a ce masa ikira kitabaka kafe bi nafsika yawma alayka hasiba da ganin littafin ya san ba kyau ya san abin da ya aikata ba kyau yana jin tsoron abin da zai faru wato mujrimi na mushriki na mafi wato mujrim da zalim a cikin alqur'ani sukan zo da fiska biyu biyu inna shirka la zulmun azim idan zulmun azimun ne to kafirci ne in ko zulmun ne akan kowa in ba annabawa ba kowa yana da shi in ba annabawa da manyan mulki ba zulmun amma zulmun azim na kafirai ne mujrim kuma in mujrim ne babba to lafiyar mujrimun to wannan kafirai ne akwai mujrim ko wanda za a musu gafara shi sabon Allah masaban Allah bambancin su da kafirai wato su suna jin bakin kafirci amma su ba kafirai bane masaba wato suna jin lugar kafirci amma su ba kafirai bane misali yanzu in ana neman masu jin hausa sai yanzu amma yana neman hausa ba zan je ba to haka masu sabon Allah ina neman masu sabon Allah za su je amma yana neman kafirai ba za su je ba suna jin bakin kafirci amma su ba kafirai bane su masu sabon Allah saboda kan ce mujrimuna su laifin da kafirai duk sai su shiga in ce zalimuna da masu laifin zalimcin karamin da babban duk sai su shiga amma an ce kafirai to banda waɗannan kace wamtazir yau ma ayyuhal mujrimun manyan in an je za a yi gafara sai ce manyan mujrimai ku karba da wuri don na ce yayi badi la khawfun alaikum wa la antum tazun banda ku wamtazu ba da wuri banda ku wata da mujrimai za ga miyagun mutane masu laifi mushriki na suna jin tausayin kansu suna jin tsoro min ma bi abin da yake cikin littafi wa yaquluna zaka ji suna ce ya wailatana ma li hadzal kitab wayo wayo wayo na shiga uku na wani irin littafi ne wannan wanda baya rike kowane laifi bai bar sabiratan wala kabiratan illa hasiha duk abin da nayi aikata da babba da karami duka ya kiyaye ya rubuce wani irin littafi ne wannan wanda ba shi da mantuwa to nan idan mutum ya aikata laifi ya tuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ibn dhanbi kaman la dhanbana duk wanda ya yi laifi ya tuba Allah zai mai da shi kaman bai tuba yin laifi ba Allah zai masa gafara saboda haka mutane mu dinnan masu laifi kar mu sake da yin istighfari kada mutum ya da kansa istighfari ko yaushe karka karka ya da kanka kace kai yayi musulmi ne shikenan ai an ce za musulmi gafara zai shiga aljanna ba tsoro ba to kai dai kai ta tuba ne in kana tuba to zaka je lahira ba mugun kaya cikin kayan ka sai kai ka masauki aljanna amma in an tadda kai da mugun kaya to kaman ko da Saudiya ka je aka samu kokin ko ganye cikin kayan ka wata za ka yi jama'a ba bana ba to saboda haka a yi tuba a yi ta tuba wa Allah saboda a samu yayi miyagun ayyuka a fita daga cikin hijira fiye wa ta la mujrim mushfiqin mari wa yaqul suka ce ya wailatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan la hadiha ubangiji gaskiya ne wa wajadu ma amilu hadira da abin da suka aikata gashi nan a fili wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu in ka aikata alheri komai kankantarsa in dai baka bata shi da kanka ba za ka kai shi an ninnin ka shi ma yayi yawa in ka aikata sharri Allah kiyaye in baka shafe shi da tuba ba za ka kai shi shi dai ba za ka kara ba za ka kai shi waje duma milu hadira wala yazlimu rabbuka ahada ka riga dai ka san Allah ubangijinka shi baya cutar mutum sha'awar ma tana da iyaka wurin da Allah ta yi sha'awa ai sha'awa din kada su ketare iyakan Allah tilka hududullah fala ta'tuha to shi da nan aka cusawa annabi Adam ilimi da wannan sirri da na faɗi da farko sai aka ce to ku zo ku gani menene sunan wannan duk malaiku su kasa faɗin sunayen sunayen abubuwa amma annabi Adam sai ya faɗi sunayensu da hikimominsu sai aka nuna iliminsa sai aka ce ku faɗi ku gaishe shi duk aka faɗi aka gaishe shi Iblis bai gaishe shi ba ya faɗi dalilin da yasa bai gaishe shi ba ya ce karattani min narin wa karattau min din da farko dai wannan abu na fi shi ana khairun minhu na fi shi domin ni da wuta ka halicce ni in ji iblis wuta ta fi kama da haske wa karattau min din shi ko ka halicce da duhu wato tabo tabo duhu ne saboda haka ba yadda za a yi in bi shi wato ya nuna girman kai shi iblis kenan bayan Allah ya bada umarni kuma ya ta cewa Allah da kai ne kace maka sujira ko akan wuta ko akan kaya zan maka amma banda wannan to kaga ya kiyasi kenan tare da nasi to saboda haka ne aka samu wanda suka bi shi ya zama farkon kafiri mai zuwa zuwa mai kira zuwa kafirci annaba kuma suka annabi Muhammad ya zama shine farkon mai kira zuwa ga shari'a nan ne kissa ta zo don a nuna maka in ka ga mutane sun kafirta kar ka yi mamaki asalinsa iblis ne wa iz qulna tana lokacin da kullu muka ce lil malaikati muka ga malaiku usjudu li adama ku yi sujada wa annabi adam nan da nan fa sajadu sai suka bi umurni dama sunan su kenan wa yafqaluna ma yumaru duk abin da ana ce ai ba ba ba wani ba wata magana sai yi kawai nan da nan sai suka yi sujada wa adam illa iblisa amma banda iblis kana min al-jinni fa fazaga an amri rabbih a fassarorin da wasu suke yi cewa shi iblis da mala'ika ne ba haka bane oh shi dan iblis ne ai dama ubangiji ya ce ya halicce shi min sarsalin min hama'in masnun su su shaidanu shi iblis shi iblis an halicce shi ne min marijin min nar da wuta aka halicce shi mala'iku kuma da haske aka halicce su mu kuma da ruwa da tabo aka halicce mu saboda haka ya girman kai saboda haka ne da ruwa da tabo su kullum gangara suke nema da ruwa da ƙasa da za ka samu rami mai gaba dubu ɗari biyar in ka samu fokin ƙasa ka jefa ba zai huta hanya ba ya dinga tafiya ke yana jin daɗi ya samu gangara hanyar su kenan haka ruwa shi ma gangara yake so amma wuta sama take nema girman kai ne saboda haka ya nuna girman kai to ana yi mana wa'azi kenan kada mu yi girman kai wancan mutum wanda yake ana azumin ana aksar min kamaran wa azu nafaran to girman kai ne yasa yake ai na fika na fika iyalai na fika dukiya to kaga ya alfahari kenan saboda haka kada dauki irin hali irin na shaidan shi shaidan ba mala'ika bane duk mala'iku la ya sunan ma amarahu da Allah ya bada umurni kawai sai yi kawai kana min aljinni kamar yadda muka faɗi da yanzu dai shi sabon Allah man jalasa jalasa duk wanda ya zauna da mutane yana zama irin su kamar yadda muka ce mai sabon Allah ya zauna da kafirin ya koyi sabon Allah wajen su amma shi ba kafiri bane tunda musulmi ne kamar yadda dai mutum ya zauna da mutane kan koyi bakin su ya zama kamar su to shi ma iblis din ba su bane amma yana tare da mala'iku tare su ibada to sai da aka bada wannan umurni ya bambanta ya fita daban sai ya nuna shi ba zai sujjada wa annabi adam ba kana min aljinni dama shi yana daga cikin aljannu ne aljannu ko min marijin min narin aka halice su illa bi kana aljinni fa fasaka an amri rabbih sai ya fita daga umurnin ubangijinsa fasaka ya ya bar hanya kenan ya ya, ya fice fa fasaka an amri rabbi saboda haka ne masu ta'adi a gona ke kira su fawasi saboda shiga rami kaucewa hanya fa fasaka an amri rabbih أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا yanzu ya ku ƴan adam ni da na halicce ku na girmama ubanku na cusa masa ilimi na cusa masa sirri har na samu mala'iku na masu fari su gaishe shi wannan ko makiyi na makiyin ubanku makiyin ku ya tun daga ran nan muka faɗa da shi na kore su na kore shi yanzu sai ku ɗauke shi shine shugaban su ku bar ni ni da ubanku din gafarin da yawa ubanku makiyi ne na ubanku tun da farko ni ko na ba ubanku daraja na ba shi ilimi na ba shi asiri har na sa mala'iku na sun fara sun gaishe don girman sa yanzu sai ku bar hanya na hanyar ubanku ku bi hanyar wannan makiyi na makiyin ubanku makiyinku yanzu akwai hankali cikin wannan fatattakhizunahu ku rike shi wa zurriyatahu da iyalansa shaydanu ya'yansa auliya ku rike su ne badadan ku su ne aku abokan hulɗan ku su ne kuke jin magana su banda magana ta wa hum lakum adu alhali ko riga kun sani ko akwai gaba tsakanin sa tsakanin su da ku tsakanin su da ubanku ni kaina in ji Allah yana ce shedan makiyina ne kafiri makiyina ne la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya'a awa tattakhizuna huwa zurriya min duni wa hum lakum adu ku riga ko kun sani alhali su makiyan ku ne kamar Allah wanda yayi ka yayi maka duk kayan jin daɗi ya iyayenka yayi maka sama yayi maka kasa ya baka iskan da kake shaka ruwan da kake sha ya baka gabobi tun ba haife ka ba ya baka dukkan alheri ya nuna maka masoyi na ka biyo shi ku dawo mini tare wata bi sabila man anaba ilayya karka yadda ka bi wannan in ka bi za ku fada wuta karka yadda ka bi kai ka sai dai wannan din za ka bi yanzu kana da hankali kuwa a da Allah yana mamaki da yake da na yi mamaki da ina mamaki a fatatta sai zuwa wa zuriya ta auliya min duniya mulka wadu bi salizalimi na badana amma waɗannan azzalumai wanda suka ɗebi kayan Allah suka ba makiyin Allah sun yi mummunan canji ga Allah inda yake kiranka inda annabawansa suke inda waliyansa suke inda hanyar tsira take hanyar aljanna ga wannan hanya ku hanya ce ta fadawa a wuta hanyar makiyi hanyar makiya amma kace ka canja wannan hanya mai kyau ka ka mummunan hanya amma kai mummunan canji
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ما شهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ni na halicce ku ne muku dukkan ni'imomin da kuka ji su a cikin suratul suratul nahl dukkan ni'imomin da kuka ji cikin suratul nahl ni kadai ne muku waɗannan ni'imomi nazo na ambata muku babbar ni'ima annabawa da annabci da imani cikin suratul isra'il kuma gashi nan an bata muku ni'imar walittaka a wannan sura na riki sama da ƙasa na riki komai da komai lokacin nan shedan da mutane ba sani ba ban kira su gayya su taimake ni ba ya za ku yi ku bi su ku bar ni ma shattu kalka samawati radi wa la khalqa anfusihim su ma lokacin da na rike su ba sani ba wa ma kuntu muttakhidal mudillina atuda ko ban rike su mataimaka suka taimake ni yin wani abu na halittar sama ko halittar kasa ko halittar kuba balle aitin da yake tare muka yi halitta su ma suna da rabon abisu ba su da shi
ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم waj'alna bainahum mawbiqa to ranar tashin kiyama idan mun daya masu
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم in an sake kira idan an sake kira wa yau mana shi jami'in sun nukul makana kuma antum faziyyan na bari wa qala shirka ma kuntum iyana ta'budun in an tsaranta kira sai a jawo dodannin kusa ta ce ga waɗannan sun ce ku suka bautawa sai su da su ce wallahi ba ku bauta mana ba ƙarya suke yi ma kuntum iyana ta'budun mu ba ku bauta mana ba faka bai billahi shaida bai na bai Allah ya isa shaida tsakanin mu ba ku bauta mana ba ba ku bauta mana ba sai su koma su ce eh haka ne wallahi rabbina ma kunna mushrikin gaskiya ne mu ma wallahi tallahi ba mu yi tsafi ba haka eh Allah ta kuna ƙarya a duniya nan din ma za ku zo ku yi mini ƙarya al yawma nakhtimu ala ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sai a kama bakunan da suke rantsuwa ba su taɓa yin tsafi din nan ba a kulle su hana su magana an yadda sauran gaɓoɓi su ba da shaida hannu ya ce eh ya sabi Allah kafa ta ce ya sabi Allah bakin ma ce ya sabi Allah komi ma ya kawo shaida shike nan in an kawo shaida sai a saki baki a ce to kaga kayi ƙarya ka ce ba kai sako ba ga gaɓoɓinka sun ba da shaida kayi sako idan an an faɗi haka sai bakin sai ya ga gaɓoɓin ai na ɓoye ne don mu samu mu tsira don me kuka tona mana wannan asiri ta ce an ɗaga na Allahu lazi an ɗaga kulla shai a duniya Allah ya baka dama kana magana kai ƙarya kai gaskiya kai ƙarya kai gaskiya Allah bai ba mu dama ba shine Allah zai ba mu dama yau kaɗai sai mu yi ƙarya mun faɗi gaskiya to shikenan sai a kawo a nuna musu haula iyakun kanu ya abudun ko waɗanne a nuna wa mala'iku ga waɗanda suka ce wai ku suka bautawa mala'iku ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ba mu suka bauta bal kanu ya abudun jinna aljanu da suke bauta da yake kaman muna da dan kamanni tsakanin mu da aljannu aljanu suke bauta ba mu ba to kowanne dai sai abu ƙarya ta kare sai ɗebe su da su da dukkan kayan tsafin su a tura su wuta hasabu jahannama duk a zuwa su cikin wuta an tula waridun to shikenan sai a ware waɗanda ba a rubuta musu shiga wuta ba su uzairu su annabi isa su mala'ikun da aka bora su kan banda su ba za su shiga wuta ba amma duk abin da aka bauta masa tare da Allah to da abin da aka bautawa din da wanda ya bauta duk tare za a tura su wuta banda waɗannan su kam dama la yahzunu murfaza'ul akbar ko bakin ciki ko tashin hankali ba za su gani ba su wa'annan manyan bayin Allah waje Allah bai nahun mobiƙa sai mu sanya wani rami mai zurfi na hallaka tsakaninsu da su wannan suna zagi wannan suna zagi dodanni suna zagi kafirai suna zagi sai a dawo zagin ya dawo akan shugabanni sai a ce ku ne kuka ja mu cikin wannan halaka sai manya su ce ku ne kuka yara su ce ku ne kuka zama cikin wannan haraka masu bi kenan saboda haka to ga rana ta ɓaci kamar yadda kuka zama cikin haraka sai ku yi mana hanya mafita mu samu fita ta a'a ai kuma kuna da hankalinku me yasa da muka ja ku ba ku ƙi ba ta a bal makarun lali wannan yari in samu na an na kura billahi wani ilo an dada ai dare da rana ba ku kyale mu da hankalinmu ba dare da rana kuna bi mu kuna ci kar mu yadda kar mu yadda mu bi bata mu bi bata mu bi bata kamar da gaskiya da karshe dai sai a zuba su ga baki ɗaya cikin wuta su yi tala'antar juna Allah ya kiyaye mu saboda haka kowane mutum daga nan duniya ya kamata ya wajaba gare shi ya mizani da hankalinsa ya roƙi Allah in bai gane gaskiya bai ta roƙon Allah Allah ya nuna masa gaskiya Allah ba azzalimi bane in kana yin roƙon Allah da gaskiya tsakaninka da Allah to Allah zai gaya maka gaskiya sai dai daga baka komo ka ki amma Allah zai gaya maka gaskiya da farko duk kafiran duniya yau ya kamata zama musulmi domin ba kafirin da bai san Allah ya aika annabi Muhammadu ba yau kowane kafiri ba wanda bai san Allah ya aika annabi Muhammadu ba saboda abubuwa guda biyu kadai na farko duk duniya ba littafin da yake kama da littafin da Muhammadu ya zo da shi fiye da shekara dubu da ɗari hudu littafin na yana hannun mutane ba canji kullum ku daidai yake da kowane zamani sannan su littattafansu kullum sai an canja an yi amendment an yi wannan an canja wannan an canja wannan kullun canji ake yi har yanzu ba a samu gaskiyar ba na ɗaya kenan ba kamar littafin da ya zo da shi na biyu ba a taɓa samun wani mutum wanda tun tashinsa bai taɓa shiga nazare ba ko firamare balle ya je koleji balle ya je university sai da ya gan- ya kai shekara arba'in sannan ya ce ina wanda suka iya rubutu ku zo duk abin da na faɗa ku- ku rubuta ya samu masu rubutawa su rubuta masa wani littafi ya kama da qur'ani mu gani ba fa malami bane sannan masallaci na bai taɓa yin karatu wurin kowane malami ba a duk duniya sai da ya shekara arba'in ya ce Allah ya aiko shi a zo a ji labari sannan aka rubuta wannan Qur'an da yake hannunmu a samu wani ba nasare ko a Amerika ko a Ingila bai taɓa shiga makaranta ba ya rubuta wani littafi mai ban mamaki wasu wanda suka iya rubutawa su rubuta masa wani littafi mai ban mamaki mu gani in an samu to an so mu samu na biyu kuma littafin da Muhammad ya zo da shi din nan littafin nan a wani irin rubutu shafinsa ya fi ɗari bakwai amma abin mamaki za ka samu yaron da aka haife shi da aihuwa bai fi shekara bakwai ba da aihuwa shekara bakwai da aihuwa ya haddace wannan littafi da ka a samu wani littafi na wani bature kuma wani bakar fata mai shafi ɗari bakwai a samu yaro mai shekara bakwai ya haddace shi kai mai saba'in saboda haka kowa ya tabbata kowane kafirin duniya ya san Allah ya aiko annabi Muhammadu kuma ya san alkur'ani gaskiya ne ya san musulunci gaskiya ne abinda zai hana shi yadda yana jin tsoron mutanensa kar su ki shi kada su kore shi kada su tube shi daga siyasarsa abinda ya sa suke ki shiga musulunci kenan ba don neman gaskiya ba mai neman gaskiya kam kamar yadda Allah ya faɗi ne wallazina yuminuna bil akhirati yuminuna bihi duk wanda yake Allah gaskiya ne lahira gaskiya ne to bai da iko ya kafirce Qur'ani sai da wanda bai yarda da Allah bai yarda da lahira ba amma duk wanda yake Allah gaskiya ne lahira gaskiya ne ya yarda da Annabi Isa ko Annabi Musa to iya ce bai yarda da Qur'ani ba to ya karyata kansa wajen cewa Allah gaskiya ne annabawa gaskiya ne
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ورأى المجرمون النار وظنوا أنهم مواجئوها ولم يجدوا عنها مصرفا miyagu sun ga wuta sun- suna zaton za su fada ciki idan mun fassara zanna a nan da zato in mun fassara shi da aikana kuma wato tsakaninsu da farko tsakaninsu da ita tafiyar shekara ɗari biyar ne amma suna tsammanin da sun yi haka za su fada ciki ne ba sani ba tukuna ba ta iso ba suna zaton da yin haka za su fada ciki ne amma tukuna ba ta iso ba a nan kafirai sun ga wuta sun tabbata za su fada ciki amma cikin surar da muka fito tana cewa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhin umyan wa bukuman wa summa za mu tada kafirai ranar tashin kiyama suna makafi suna kurame suna baibayi to filayen kiyama wurare ne daban-daban yadda ka san ko a shekara ɗaya a duniya ma ana yin halaye daban-daban wani lokacin zafi wani lokacin sanyi wani lokaci rana wani lokaci rashin rana wani lokaci dare wani lokaci wuni to haka lahiran ma take kaga a nan war'al mujrimunan nara kafirai sun ga wuta kaga umyan an kai da shi kenan yanzu ba makafi bane sun so magani wa bukuman kurame uh, wato baibayi ne ba sa iya magana a wani wuri kuwa sun sun ga wutar sun ce rabbana aftarna wa sami'na farjina na masali na muqinuna yanzu ka Allah mun ga wuta mun ga lahira mun ga tashin kiyama mun ga gaskiya yanzu ka mai da mu duniya mu yi aiki kaga nan ko sun yi magana maganan bukuman ta tashi a cikin suratul eh, suratul maliki tabara kenan ko ko suratul furqani shi ma tabara din zaka ji sami'ulaha shahiqan a cikin tabara sami'ulaha talayyuzan wa zafiran a cikin suratul furqani sami'u kaga sun ji kenan to umyan wa bukuman wa summa a wani lokaci kenan wani lokaci suna makafi ba sa gani suna baibayi ba sa iya faɗin komai suna kurame ba sa iya jin komai amma wani lokaci za su gani za su ba da amsa in an tambaye su yaya kuka zo wannan mummunan wuri da hankalinku ku ce ina au kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'iri mai hankali mai jin wa'azi ya dauko hanyar shiga wuta kaga nan sun bada amsa to waral mujrimuna nara miyagu sun ga wuta kuru-kuru wazannu sun tabbata annahum su muwaki uha za su afka cikin wannan wuta walam yajidu anha masrifa sun tabbata ba makawa ba ta inda za su kauce wannan wuta ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ولقد سربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ubangiji ta hakika na yi bayani filla filla filla filla cikin wannan alkurani min kulli masalin ba irin misalin da ban buga ba wadrib lahum masal alhayati dunya kama inanzalna min as-sama'i fakhsala bihi nabatu al-ardi fa himan tazruhu riya wa kana ala kulli shay'in muqtadira wadrib lahum masal rajulaini ja'alna li ahadihima jannatin min nakhilin ba irin misalin da ban buga ba na yi bayani filla filla na buga misalai wato na nuna abubuwa iri-iri yadda rayuwar duniya take yadda rashin amfaninta in an biye mata ita zallanta na yi misalin lahira da yadda amfaninta ke ba misalin da ban yi ba mun wuce ma wani wuri inda yake ba mu misalai kare wannan ya bi waliyai ya zama ɗan aljanna ya shiga rami ya zauna shekara ɗari uku da tara ko rashin lafiya bai yi ba don me don karen waliyai ne an buga maka wannan misali daga baya kana ɗan adam mai sallah in ka bi wali wani yace maka kai ɗan wuta ne maganan Allah zaka ji ko maganan wancan mutumin zaka ji Allah ya buga maka misali ko to ya buga maka misali ya ce ko kare ya bi waliyai sai ya zama abin mamaki balle ɗan adam سيكون ثلاثة رابعهم كلبهم ويكون خمسة سادسهم كلبهم رجم بالغيب ويكون سبعة وثامنهم كلبهم أنا أنا أمر كرنسو كرنسو كرنسو سو بكوي نيسو جدا نيسو أتي da farko makaran na mutum ɗaya ne mutum ɗaya ne makiyaye da karansa sai wannan bayin Allah da shi mugun sarkin nan da yace ko a yi tsafi ko kuma ya kashe mutane wayannan samari suka fito suka ce su ba za su yi tsafi wa rabbuna rabbus samawati za su ɗauki hanya su je su jefa kansu wajen Allah cikin kogon dutse sai yadda ta yi za su koma wajen Allah cikin kogon dutse sai mai kare ya gansu sai ya bi su to in kare ya bi mutane yaya kare yake yi sai ya bi mai shi ko to ba a ce karen mutum ba sai aka ce karen su gaba ɗaya shi wanda ya bi su ma ya zan waliyi karen su ma ya zan waliyi daga cikin karnuka kenan yana da cikin dabbobi masu shiga aljanna to kare kenan ya bi waliyi ga kirarin da Allah yake masa dan wani ya ce maka in ka bi waliyi ka zo mushriki maganan wa za ka ji maganan Allah ko maganan wancan mutumin Allah ce dai na yi bayani filla filla na buga kowane irin misalai na buga kowane irin misali wa da kasar na fi hadal qur'ani lin nasi min kulli masal wa kana lin san aksara shay in jara sai dai mutum mutum mutum wani abu ne mai yawan musu in ka in ka ce kaza yace kaza in ka ce kaza yace kaza in ka ce kaza yace kaza ya kauce wa don dai ya kawo ƙarya ya tura gaskiya da ita saboda jayayya wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je da daddare kaman kaman gewaya haka ka je ɗakin sai na Ali da matarsa sai ya same suna kwance shi haka za ku rika kwanciya ba sallan dare sai sai na Ali ya ce ya rasulullahi wato rayukan mu suna hannun Allah in ya ga dama ya tashe mu yi sallah in ya ga dama ya sa mu yi bacci annabi sai ya kwace wa kanin lisan aksara in jadala mutum da jayayya yake yana yin haka cewa kanin lisan aksara in jadala to kana sana to ya zai ce musu zai ce ba haka ba cewa kanin lisan aksara in jadala wa kanin lisan aksara in jadala to za mu kwana nan kenan Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu mu da malamu malamu Allah saka shi wani mu da alheri Allah ya kiyaye addinin mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ya kiyaye kasar mu Allah biya bukatunmu da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah sa mu ta zauna lafiya Allah ya dukkan musulmin duniya Allah ya jikan mu jin iyayen mu da iyayen iyayen mu Allah sa mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya mu sharrin duniya da lahira albarka ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم